إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tarihin annabi zababbe shirin da ya saba gabatarwa masu sauraro tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yadda ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqil Maktum wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake karanta mana akramukallah da farko muna farawa da muka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة To idan masu sauraro na biye da mu kun ji a shirinmu da ya gabata irin matakai daban-daban da Qurayshawa suka rika ɗauka domin kawo naƙasu da daƙile da awar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wato kira zuwa ga addinin Allah inda kuma a wannan shirin muke sa ran malam zai fara da gabatar mana da irin nau'o'in takurawa da azabtarwa iri-iri da waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa a lokacin suka fuskanta daga hannun waɗannan Qurayshawa akramakallah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masu sauraron mu da biye da mu a cikin wannan shiri na tarihin annabi zababbe muna muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna karanto muku tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama daga littafin ar-rahiqil maktum kuma za mu tashi inda Malam yake bayani akan wahala da tsanani da takurawa da cusgunawa da muminai suka gamu da shi a karan farko lokacin da suka karbi kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-ittihadatu tsanantawa da matsawa da takurawa a amalal mushrikuna al-asaliba mushrikan maka sun yi amfani da dukkan wasu hanyoyi allati zakarnaha shay'an fa shay'an wanda muka ambata a baya daki-daki li'ihbati da'awati ba'da zuhuri hafi bidayati sanatin rabi'a minan nubuwa domin su rushe wannan kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan bayyanata a farkon shekara ta hudu daga annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda dama mun ce ya kwashe shekara uku yana wa'azi a ɓoye ana bin mutane ɗaiɗaiku wanda aka ga suna da kima da mutunci ana gaya musu kafin abin ya bazu ya yadu ya fito fili kowa ya sani wa madat ala zalika asabi'u wa shuhurun satuttuka da watanni suka yi ta wucewa a haka wa hum muqtasiruna ala hazihi asalib sun takaita akan wannan hanyoyi nasu na takurawa da cizgunawa da matsawa da tsanantawa akan waɗanda suka yi imani la ya tajawazunaha ila tariqil ithihadi wa ta'zib ba su tsallaka sun koma hanyar tsanantawa da kuma azabtarwa ba walakinnahum lamma ra'aw anna hazihi al-asaliba lam tajid nafa'an da suka duba suka ga waɗannan hanyoyi ba su biya bukata ba fi ihbat ad-da'wati al-islamiyya istasharu fi ma bainahum da suka ga waɗannan hanyoyi ba su kai su ga nasara ba wajen daƙile da dakatar da wannan gagarumin aiki da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yake na wayar da kan mutane da kiransu da koya musu addini sai suka zauna suka yi shawara a tsakaninsu. Faƙarrarul ƙiyama bi ta'azibil muslimina wa fitinatihim an dinihim sai suka yanke shawarar cewa su ɗau mataki na azaba ga waɗanda suka musulunta. da kuma ƙoƙarin raba su da addininsu da ƙarfin tsiya. Fa'akaza kullu ra'isin yu'azzibu man dana min ƙabilatihi bil islami, Daka kowane shugaba sai ya kama ko ya fara azabtar da wanda ya bi addinin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga cikin ƙabilarsa. Wanƙar da kullu sayyidin alama ikhtara min abidihi tsariƙal imani. hakanan kowane shugaba sai ya afka da duka da cin mutunci da azabtarwa da wulaƙantarwa bisa bawansa da ya zaɓi hanyar imani. Wa kana min tabi'i an yi harwilal azinabu wal aubashu khalfa sadatihim wa kubara'ihim. abin da ya kamata tunda haka ne dukkan wanda yake da ubangida ya bi bayan ubangidansa sai abin da ya ce masa zai yi kawai abin da ya kamata kenan wa ya taharraku hasaba mardatihim wa ahwa'ihim kuma ya zama suna kai komo ne gwargwadon yadda zai su gamsar da masu gidajensu kuma gwargwadon abin da zai biya bukatar su ta ransu fajarru alal muslimina wala siyama addu'afa minhum wailatin ta kashe irrumin haljuludu suka dinga gudanar da musamman dai ga waɗanda ba su da ƙarfi ba su da rauni ba kowa ba a gari bone na azaba suka dinga ɗanɗana musu nau'uka daban-daban na azaba wanda idan fatar ka ta ji abin da ake yi sai fata ka ta tsima sai mutum ya dinga makyarkyata saboda jin irin azabar da aka wasa habban annabi wa akhazuhum bi naqamatin tatafattaru li sama'iha alqulub suka danƙe su da dangogin azaba da cin mutunci da duka da wulaƙanci wanda zuciya tana iya tsatsagewa in ta ji wannan labarin kana abu jahalin iza sami'a bi rajulin qad aslama abu jahil idan ya ji wani ya shiga musulunci lahu sharafun kuma babban mutum ne a cikin gari wa mana'atun kuma yana da wasu kare shi annabahu sai ya zo ya dinga zarginsa ai baka kamata ba ka makka a ce ka shiga wannan addini wa akhazahu ya tabar da shi ya taimasa wulakanci tunda shi ba zai da ku ba to amma ya sha magana da dan kira da izgili da ba'a wa au'adahu bi iblagil khasara alfadiha fil mali kuma ya isan mare jakunansa cewa zai fa gamu da asara mai tsanani a cikin dukiyarsa waljahi kuma zai rasa mutuncinsa da ƙimarsa a tsakanin jama'a idan ya bi wannan addinin wa in kana da'ifan da rabahu wa aghrabihi in ko ya ga mutum ne mai rauni to sai kuma duka da kuma cunawa ga mutanen banza su ta cin mutuncinsa suna wulakanta shi
تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سقع وهديك مشرق في كل ذات وكان أم عثمان بن عفان يلفه في حسير akwai wani ammi wato wan baba ko kanin baba na sayyidina Usman da ya kasance yana nannaɗe sayyidina Usman a cikin tabarma min warqin nakhil wacce aka yi ta da kaba wacce take ta dabino suma yudkhinuhu min tahtihi sannan kuma yazo ya hura masa hayaki ta karkashin wannan ga zafi ga sukan wannan abin dabino sannan kuma ga wahala haka yake masa azaba wannan mutum mugu ne shi ma walamma alimat ummu mus'ab bin umair bi islamihi hakanan lokacin da mahaifiyar mus'ab bin umair ta ji ɗanta ya musulunta man athu ta'ama wa sharaba sai ta hana shi abinci da abin sha ta ce tun da ka musulunta na daina ci da kai na daina sha da kai wa akhrajathu min baitihi ta ce na kore kama daga gidana wa kana min an'umin nasu aishan da kafin ya musulunta ya fi kowa jin daɗi wato a cikin ni'ima ɗan gata ne ɗan birni ne ɗan kwalliya ne duk wani abu na kwalliya da aka san matashi yana yi mus'ab ya wuce shi ga kwalliya ga ado ga kuɗi ga ɗaukaka ga daraja musamman kuma yadda mahaifiyarsa take wato boloniya ce fata khashafa jilduhu ta khashufal hayyati sai da ta kai saboda tsanani fatarsa tana yin saɓa kamar yadda fatan miciji take yin saɓa kamar yadda cikin usdul gaba da talqihu fuhum ahlil athari wa kana sahaibu bin sinan rumi shi ko sahaibu ai ba magana yu'azzabu wato azaba ake wa Suhaibu mai tsanani hatta ya fi da wa'ayahu har sai ya fita daga hayyacinsa wala ya dari ma ya kulu saboda tsananin azaba Suhaibu bai san me yake cewa ba wa kana bilalu maula umayyah bin khalaf al-jumahi in ko muka dawo ta bangaren bilal yau Allah fa kana umayyatu yad'u fi unuqihi habalan umayyatu yakan ɗauko igiya ya shaƙe wuyan bilal da ita suma yusallimuhu ila sibiyani sannan ya danka shi a hannun ƙananan yara ya na bihi yadda ake jan kare kwararo kwararo loko loko haka suke jan bilal fi jibali makkata a cikin duwatsun makka wa yajrunahu hatta kana alhablu yu'assiru fi unuqihi saboda tsananin ja da yara suke masa sai kaga shatin igiya din nan ya fito a jikin wuyan Bilal batun gurjewa gwiwoyi ko da kafa ba a maganarta wa huwa yaqulu ahadun ahadun yana ɗaya ne tak ɗaya ne tak ba shi da abokin tarayya shine Allah wa kana umayyatu yashudduhu shaddan umayyatu yakan ɗaure Bilal da ƙarfin gaske suma yadribuhu bil asasa ne ya dinga kwabdarsa yana bashi kashi da sanda wa yulji'uhu kuma yakan takura shi ilal julusi fi harri shamsu cewa sai ya zauna a tsakar rana ana tsananin zafin rana wanda kowa ya san tsananin zafin ranar da ake in ka ɗauko dankali ko rogo ko doya ka binne ta a cikin yashin maka za ka zo ka tarar ta dafu kama kana yukrihuhu alal ju'i haka yakan tilasta shi ya bashi da yunwa wa ashaddu min zalika kullihi annahu kana yukhrijuhu mafi tsanani ma daga wannan nau'in azaba da umayyatu mara imani yake yi wa Bilal mai imani, annahu kana yukhrijuhu iza hamiyatu zahiratu, idan rana ta take irin sha biyun rana ɗin nan, sai ya fito da Bilal, fa ya tsarahuhu ala zaharihi ya ce ya kwanta a kan wannan zafin yashi, fin ramda'i a cikin zafin yashi, fi butsa makka a cikin wannan wato tsaunuka da wannan ramuka na maka. Summa ya amuru bi sakhratil azimati sannan ya umarni a ɗauko dutse gangame mi fatu da'u ala sadarihi a ɗora a kan ƙirjin Bilal, sun ya ƙulu sannan ya ce wa Bilal, la wallahi, la ta zalu hakaza hatta ta muta au ta kafura bi Muhammadin, ya ce wallahi haka zan bakka, kai ta shan zafi da tsanani da wahala sai ka yi ɗayan biyu, ko ka mutu a haka dama ban yi asarar komai ba, ko kuma ka kafirce wa Muhammadu in sake ka wata abu da lata wal uzza sai ka dawo ka ci gaba da bautan lata da uzza fa yaqulu wa huwa fi zalika bilal yana cikin wannan azaba amma yana cewa ahadun ahadun ahadun ahadun wa yaqulu law a'lamu kalimatan hiya aghyadhu lakum minha la qultuha yana cewa wallahi da na san wata kalma da za ta fi muku ciwo fiye da in ce la ilaha illallah da sai na gaya muku ita wa marra bihi abubakar yauman ana cikin wannan hali na masa azaba sai ga sayyidina abubakar babban mutum mai arziki wa hum yasna'una zalika bihi suna ɗanɗana wa bilal azaba fashtarahu bi gulamin aswad a wata ruwayan an ce sai ya musanye shi da ya ba su wani bakin bawa kafiri irin su suka bashi bilal wakila bi sabai awaqin wasu suka ce ya ba su uqiya bakwai ta zinare ko ta azurfa ya fanshi bilal aw bi khamsin min alfiddati a wata ruwayan kuma ya fanshe shi ne da uqiya biyar ta azurfa wa a taqahu yace tafi bilal ka ci gaba da bautarka ga Allah ka zama da na fanshe ka na yan taka
بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات وكان أمار بن ياسر مولى لبني مخزوم sai mu dawo gidan Ammar bin Yasir wanda gida ne wanda imani ya shiga gidan da wuri to su kuma asalinsu shi Ammar an ce daga wani yanki ya fito can wajen Yaman kuma ya zo ya auri ita Sumayya ta haifa masa ɗa Yasir da Abdullahi, to waɗannan shi ne aka zo aka dinga musu azaba saboda ba su da gata. Aslama huwa wa abuhu wa ummuhu da shi da babansa da babarsa shi Ammar duka Allah ya azurta su da musulunci tun a karan farko. Fakanal mushrikuna wa ala ra'asihim Abu Jahalin sai mushrikan Maka wanda jagabansu sarkin fadar wanda duk sauran hakimansa ne Abu Jahalin shi ne ya jagoranci rigima da su, yi hurjunahum ilal abtahi sukan fito da su zuwa wannan sarari, iza hamiyatin ramza idan rana ta ɗau zafi ta take, fa yi azzibunahum bi harriha su dinga ɗanɗana musu kuɗan azaba da zafin wannan rana. Wa marra bihimin nabiyu sallallahu alaihi wa salama wa hum yu'azzabuna wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa salama ya zo ya wuce waɗannan bayan Allah ana ɗanɗana musu azaba, faƙali sai ce musu sabaran ala yasir, ku yi haƙuri, ku jure, ku daure ya ku iyalan yasir, fa inna mawa'ida kumul janna, haƙiƙa ma'alƙawar takku wato makomarku aljanna ce kawai ku yi haƙuri. Famata yasirun fil azabi, azaba ta azaba har mai gidan ya cika. wa ta'ana abu jahalin sumayya umma ammar fi qubuliha bi harbatin famatat ganin cewa yasir ya rasu mai gidan ya rasu sai abu jahalin ya zo kan ita sumayya ya ce mata to kin ga mai gidanki mun kashe shi don haka ke ma ki fita daga addinin Allah ko kuma ke ma a kashe ki ta ƙi ya ɗauko mashi ya caka mata a gabanta dalilin rasuwarta kenan wasu ma sun ce ita ce ta fara rasuwa shi yasa ma ake cewa ita ce farkon wacce ta fara yin shahada sannan mijinta ya zama na biyu wahiya awwalu shahidatun fil islami ita ce farkon wacce ta fara yin shahada wato ta fara mutuwa a tafarkin Allah wahiya sumayya bintu khayyat maulatu abi huzaifa bin al-mughira bin abdullahi bin umar bin makhzumin ita wato sumayya din nan sunan babanta khayyat kuma ita asali baiwa ce ta abu huzaifa ɗan mugira ɗan abdullahi ɗan umar ɗan makhazumi wato makhazumi wato su ne suka mallake ta wa kana ajuzan kabiratan da'ifatan ita tsohuwa ce dattijuwa babba kuma ga rauni na shekaru wa shaddadul azaba ala ammar bil harri taratan wa bi wada'i sakhar al ahmar ala sadarihi ukhra da suka ga baban Yasir ya rasu ta hanyar azaba, ga babarsa an kashe ta ana mata azaba an caka mata mashi a gabanta, to sai suka koma kan ɗan, suka dinga masa azaba, shaddadul azaba ala ammar bil harri taratan, wata ransa sa shi a rana yana ihu yana jin zafi, wa bi wada isakharil ahmar ala sadarihi ukhra ko su ɗauko jan dutse mai ɗaukan zafi. su ɗora a ƙirjinsa ga nauyin dutse ga kuma zafin da dutsen ya ɗauka ga kuma ƙasansa yana jin zafin kuma yashi sannan kuma gashi ana tilasta ana dukansa wa bi ghattihi fil ma'i in an masa wannan azabar sai kuma a zo a dilmiya kansa a cikin ruwa hatta kana yafqidu wa ayahu har sai da ta kai yana fita daga hayyacinsa wa qalu lahu la natrukuka hatta tasubba muhammadan suka ce ba za mu kyale ka ba fa haka za mu taimaka azaba in kaga mun kyale ka to sai dai ka zagi Muhammadu aw taqula fillati wal uzza khairan ko ka faɗi wata magana da ke nuna yabawanka da girmamawanka ga lata da uzza fawafaqahum ala zalika mukrahan da azaba ta yi azaba waɗanda suke ƙarfafa masa rai dama babansa ne da babarsa sai ɗan uwansa Abdullahi wanda wata ruwaya ta nuna shi an turo shi ne da kan dutse ya mutu to ba shi da kowa wanda za su ƙarfafa masa gwiwa don haka ya ce ya yadda zai faɗi abin da suke so ɗin ya yabi gumakan nasu ya girmama su ka ce ko kaifa a gashi nan ta shi ka tafi ka je kai wanka ka zo ma a ci gaba da baka albashi wa a bakiyan mu'taziran ila nabi sallallahu alaihi wasallama sai gashi ya zo yana kuka yana mai ba da hanzari zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko kafin ma ya zo tsegumi ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ammar ya kafirta annabi ya ce a'a ammar ba zai kafirta ba domin imani tun daga tsakiyar kansa har ƙarƙashin ƙafarsa imani ne yofa yana cikin mutum uku da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda zai shiga aljanna shi yake murna da shiga aljannar shi yake shauƙin shiga aljanna amma mutum uku cikin sahabban annabi aljanna ce take murna da shigowarsu daga cikinsu akwai ammar bin yasir saboda haka aya ta sauka Allah yana karɓan hanzari da uzurin ammar aya ta ɗari da shida cikin suratun Nahali, Allah ta'ala ce, Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man sharaha bil kufri sadra Wanda ya kafirce da Allah bayan ya yi imani, face wanda aka takura shi, zuciyarsa alhalin tana nutsa da imani, to wannan an karɓi uzurinsa banda shi a cikin waɗanda suka kafirta.
ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات Wa kana abu fukaiha, akwai wani mutum da ake kiransa abu fukaiha, wasu muhu aflah, sunansa aflah. maula li bani abdiddar shi kuma bawa ne wanda aka ‘yanta shi a gidan bani abdiddar wa kana min al-azdi shi yana cikin azdi wato kabilan azdi wani bangare ne na larabawa fa kanu yukhrijunahu fi nisfin nahari fi harrin shadidin shi kuma irin azabar da ake masa fitowa ake da shi idan rana ta kai sha biyu sai a fito da shi tsakiyar rana ana tsananin zafi wa fi rijlaihi qaidun min hadidin sannan kuma ga mari a kafarsa an daure shi da shi fa yajrunahu fi thiyab su dinga jansa a ƙasa a cikin tufafinsa wa yabdahunahu fi ramda'i su kwantar da shi cikinsa na kallon ƙasa ya yi wato rubda ciki akan zafi yana ɗanɗana kuɗarsa ta ɓangaren cikinsa sun mai da'una ala zaharihi sakharatan hatta la ya taharraka su ɗauko kuma gungumaiman dutse su ɗora masa a gadon baya hatta kai baya iya motsi saboda bala'i fakana ya buƙa ka zalika hatta la ya aƙila wato yakan zauna a wannan hali hatta kai ba ma ya cikin hayyacinsa ko hankalinsa falam ya zal yu'azzabu kadhalika hatta hajar ila al-habashati al-hijrat al-ula bai gushe ba ana masa azaban nan har Allah ya kubutar da shi ta hanyar hijira ta biyu zuwa kasar Habasha wa kanu marratan qad rabatu rijlahu bi hablin wata rana an daure kafarsa da igiya guda daya suma jarruhu alqawhu fi ramda'i suka jawo shi da ƙarfi suka jefa shi cikin zafin rana wa khanaqohu suka makure shi suka shaƙe shi hatta zannu annahu qad mata sai da suka ma zaci cewa ya mutu fa marra bihi abubakarin fashtarahu wa a'taqahu lillahi shin sayyidina abubakar ya zo ya siye shi ya biya kuɗin ya ‘yanta shi ya ce tashi ka tafi ka je ka ci gaba da aikin Allah wa kana khabbabu bin al-aratti to mu gangaro kuma wajen khabbabu bin al-aratti maula li ummi anmar shi wato bawa ne na wata mata da ake kiranta Ummu Anmar bintu Siba al-Khuza'iyya wa kana haddadan shi asali makeri ne falamma aslama azzabathu maulatuhu bin nari to da ya musulunta wata wannan mata wato mai suna Ummu Anmar sai ta dinga masa azaba da wuta tace tunda kai makeri ne ka san zafin wuta da ita zan maka azaba fakanat ta'ati bil hadidatil muhumati takan zo masa da ƙarfe wanda aka sa shi a wuta ya yi jajajir wata ja'aluha ala zuharihi aw ra'asihi ta ɗora masa a gadon baya wato kamar ka sa ƙarfe a wuta ya ja ka ɗora wa mutum a baya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wani irin mutane ne wani irin azaba ce da rashin imani suka nuna sahabban annabi aura asihi ko ta ɗora a kansa ya ƙona gashinsa ya ƙone fatar kansa tana yin haka ne li ya kafura bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wai ko wannan azaba da tsanani zai sa ya canza addini ya kafircewa annabi walam yakun yaziduhu zalika illa imanan wa taslima hakan ba abin da yake ƙara masa sai imani da miƙa wuya wa kana al-mushrikuna aidan yu'azzibunahu fayalwuna unuqahu mushrikai sun kasance suna masa azaba har ta kai ma suna juya wuyansa wa yajzubuna sha'arahu suna kuma fincikar gashin kansa suna tsigan masa gashi wa kada alqauhu alan nari gashi sun wulla shi cikin wuta summa sahibuhu alaiha sannan kuma su su dinga jansa kir akan wuta din fama atfa'aha illa wadaka zaharihi ba abin da ke kashe wannan wuta sai ruwan da ke fita na ƙonewa daga gadon bayansa amma ka ce wato ɓargonsa da man gadon bayansa ne yake kashe wannan wuta fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa kana zinniratu amatan rumiya sai malama zinnira Allah ya ji kan malama zinnira shahidiya baiwa Allah mai imani kad aslamat ita ma zinnira tace na shiga addinin musulunci nan dai fa uzibat fillah aka dinga mata azaba saboda Allah wa usibat fi basariha hatta amiyat aka dinga mata azaba sai a ɗauki ƙarfe a sa a wuta sai ya yi ja aka ɗana mata a ido ta makance. Faƙila laha a sabar killatu wal uzza, bayan fa su suka mata azaba har ta makance, kuma suka wasu suna cewa wai lata da uzza ne ta yi fushi ta kwashe idanuwanta. Faƙadin la wallahi ma asabatini wa haza min Allah wa in sha'a kashafahu. Ta ce sam ba abin da lata ta isa da uzza ta yi min, wannan musifa ce ta same ni kuma Allah ne ya ɗora mini. don haka in Allah ya ga dama za ku ga idan ya dawo. fa asbahat min al-gadi wa qad radda Allahu basarha aka wayi gari idonta ya dawo tana gani kar fa qala quraishun haza ba'adu sihiri muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai quraisha maimakon su yi imani su yadda cewa wannan mu'jiza ce wannan karama ce sai suka koma gefe suna cewa wannan sihiri ne na muhammadu wannan sihiri ne na muhammadu kun ji fa to wannan su ne kaɗan daga cikin waɗanda aka dingawa azaba saboda Allah za mu ji su daki-daki Allah ya ba mu ikon koyi da hanyar su ya kuma ƙara mana san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da koyi da shi Allah subhanahu wata'ala ya sa mu gama da duniya lafiya ya kuma sa mu cikin ceton annabi sallallahu alaihi wasallama da alkur'ani ranar alkiyama
فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسفلت دمعي ونزى القلب من لجج البغاة Mun sauraro tsawon wannan lokaci kun ji mu tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa cikin fassarar littafin Ar-Rahiq al-Maktum a cikin kuma wannan shiri na tarihin Annabi zababbe da muke fatan Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da yin koyi da wannan rayuwa mai albarka ta manzo mai albarka sallallahu alaihi wasallam a kasance tare da mu a lokaci na gaba inda insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin sashen addinin musulunci da wannan gidan rediyo da ya saba gabatar muku da shirin sai kuma mai daukar nauyin kawo muku shi wato Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai wanda shi kuma muke addu'ar Allah ya saka masa da alkhairansa amin summa amin a madadin abokan aikin da suke taimakawa wajen samun nasarar shirin Habib Ja'far Madobi ke cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوتا نعاتي وإن عبست لكم ميزا خناعتم كنوا